نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واستقيموا على أمره واجتنبوا نحيه سبحانه وتعالى فإن الدنيا مهما طالت لأصحابها وعزمت في في عيون عبادها فهي لا بد من الزوال وهم عنها بالموت راحلون ولأعمالهم ملاقون قال الحق تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها المؤمنون لقد أكمل الله هذا الدين ورضي به سبحانه وتعالى وأتم به على المسلمين نعمته قال الحق تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فكانت هذه الأمة بالإسلام خير أمة ومن المعلوم قطعا أن هذه الخيرية نابعة من كمال دينها وصفاع عقيدتها ووفاء شريعتها ولا تكون العزة للمسلمين إلا بالإسلام بل لا يكون النجاة في الدارين إلا عن طريق الإسلام فالبشرية فالبشر كلهم محتاجون إلى هذا الدين أشد حاجتهم للجزاء من الطعام والشراب وعلق ربنا سبحانه وتعالى سعادة الدارين عن العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي هذا الدين والتمسك به قال الحق تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه الشريعة هي طريق المستقيم وطريق من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن خالفها فهو على طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال الأمر فاروق رضي الله تعالى عنه إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن طلبنا العزة بغيره أذلنا الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون إن المتأمل والناظر في عالم اليوم يرى بوضوح جهود أعداء الإسلام في محاولاتهم لطمس حقائق الدين الإسلام ومعالمه وإطفاء نوره بشتى الوسائل يبعد ليبعد المسلمين عن دينهم الذي ارتداهم الله له ليبعد المسلمين عن دينهم الذي ارتداه الله لهم ليصبح الواحد مسلما بالاسم فقط إخوة الإيمان على المسلم أن يكون مسلما حقا ويكون معتزا بدينه والعزة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قال الحق تبارك وتعالى ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يوم سجرما muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya kuma su imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana ya faɗa ta gari magana wartake mai kyau ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana ya ta gari bayan haka nan kusan cewa babu wata magana ingantacciya magana mai kyau magana lahiyayya kamar magana alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala da manzan shi ta'a ku musu biyayya ku tsaya akan hanya wadda take mai kyakkiya umarnin Allah da kuma bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma su imani ku nisanci duk wani hani na Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duniya duk yadda ta yi tsawo to wata rana za ta ƙare duk da ta yi girma ta yi girma a idan masu bautatta to lalle tabbas babu makawa kowane ɗaya daga cikinmu sai ya zamanto babu shi kamar yadda a can da babu shi saboda haka kenan mu bi umarnin Allah mu bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kama addinin musulunci da kyau mu kama biyayya ga Allah mu kama biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi abinda Allah ya umurce mu bar abinda Allah ya hana mu dan di yadda ta yi sai mun gusa mai gusar da mu kuma ita ce mutuwa kuma lokacin da muka mutu za mu iske ayyukan da muka aikata in mai kyau ne mai kyau ne idan mara kyau ne Allah kiyaye Allah subhanahu wataala sai yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki daidai da zarra mara kyau zai same shi in kuma mai kyau ne ma zai same shi ɗan uwa masu imani kusan cewa Allah ya cika mana ni'ima a sararin duniyar nan gaba ɗaya babu wani abu wanda ya kai addinin musulunci babu wani abu wanda ya kai imani babu wani abu wanda ya kai wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kusan cewa fa kowane mai imani ya sa a zuciyar cewa Allah ya cika mishi ni'ima kada kai tsammanin ni'ima shine mulki kakkai tsammanin nema Allah shine kudi kakkai tsammanin nema Allah shine Allah baka duk abin da kake so ni'imar Allah ta kololuwa ita ce musulunci a ce kana daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana sallah kana salati ka shaida da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to babu wanda ya kai ka ni'ima ko wane ne shi ko aina yake ya kamata mu san da wannan dan zaka ga mutum yana da abu mai tsada amma yana rena shi yana kallon wani abu wanda yake banza mara tsada a hannun wani sai yake burge shi alhali kuma shi yake da abu mai tsada abu mai daraja abu mai mutunci shine addinin musulunci da yawa daga cikin musulmai sukan diba abubuwan da yahudawa suke yi ko abubuwan da nasarawa suke yi suke burge su alhali kuma kai Allah ya baka abu mai tsada to mu san cewa Allah subhanahu wataala a matsayin mu na masu imani ya cika mana ni'ima Allah yake cewa alkur'ani mai girma yau yake faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi da sauran masu imani da mu gaba daya a yau Allah ya cika muku addini kuma Allah ya cika ni'ima kuma Allah ya yarda da wannan addinin da manzo Allah ya zo da shi shi ne addinin da Allah ya rada shi duk mai neman rabo mai neman gidan aljanna to dole ya zamanto musulmai dole ya zamanto daga cikin jama'ar musulmi yan wa masu girma wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sauran al'ummu saboda mi saboda addini saboda wannan shari'ar da wannan qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda shine shugaban halitta ya yi kowa daraja ya yi kowa matsayi to haka al'ummar shi to wannan daraja ba ta samu ba sai don musulunci in kai ba musulmi ba ne ko da kana a wannan zamani to ba ka samu wannan ni'ima da kuma wannan daraja da take tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addini yan uwa masu girma lalle ne tabbas abin da yake tare da addinin musulunci na zamantowa abu na alheri to idan ka diba za ka ga cewa yana da alaka da yadda addinin musulunci ya zamanto addini ne cikakke bai bukatan wani ƙari bai bukatan wani ya zo ya ƙara wani abu manzo Allah ya karantar da kowa kuma Allah ya sabko da komi to da wannan abin sai sa addinin musulunci yana da daraja shi yasa kuke ganin shekara dubu da kaza ana yin shi har yanzu babu canji babu kuma wani turjiya kullun yaduwa yake kullun karuwa yake yi saboda mi shi ne addinin da Allah ya soma bayu su addinantun ma Allah da shi da kuma za Allah sallallahu alaihi sallama abu na biyu abin da ya ƙara ma addinin musulunci daraja da girma da girman ni'ima shi ne aƙida abin da ake ƙudurtawa cewa babawa mota a kan cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala babu kuma wanda ake ma biyayya ido rihe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma addinin musulunci cikakke ne shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikakkiya ce ‘yan uwa masu girma din mai neman matsayi din mai neman daraja a wajen Allah to ya kamata ya gyara musuluncin shi ya zamanto daga cikin al'ummar musulmi don mutum ba zai tsira ba sai in ya zamanto musulmi ne shi haka kuma wannan addini namu shine hanya mai kyakkiya zuwa gidan aljanna dukkan mutanen duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba hatta da aljannai suna bukatuwa zuwa ga addinin musulunci don ya gyara musu rayuwa su samu albarka samu nema Allah yadda yadda suke bukatuwa zuwa ga abincin da za su sha da ruwan abincin da za su ci da ruwan da za su sha saboda wannan haraka ce ta duniya shi kuma wancan alheri na duniya da kuma lahira Allah subhanahu wataala sai sanya duk mutumin da zai ji dadi a nan duniya zai ji dadi a gobe kiyama to in ka dibe shi za ka ga cewa lalle musulmi ne amma idan ba musulmi bane tana waya sha wuya anan a gobe kiyama ya sha wahala in kuma ya jadi ya ji dadi anan duniya to a gobe kiyama wahala zai sha Allah ya kare mu Allah kiyaye Allah subhanahu wataala sai yake cewa duk wanda ya bi shari'a ta kenan addinin Allah da wannan shari'a da manzo Allah ya zo da ita Allah ya ce baya bacewa kuma baya tabewa to wannan haka ake so duk mai imani ya kasance idan yana son tsira a wajen Allah a wata ayar sai Allah subhanahu wataala ke cewa duk wanda bi shari'a ta kenan shine wannan addini Allah ya ce babu wani tsoro kenan abinda zaka iske a gobe kiyama kaga ji tsoron komi kuma ba sa bakin ciki abinda suka bari a nan duniya ɗan wa masu girma wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya totar zuwa gidan aljanna ita ce siratullahi almustaqim kuma ita ce hanyar da Allah ke wa mu labari hanyar wanda aka musu ni'ima daga annabawa da siddiƙai da shahidai da ko mutanen kirki addinin musulunci shine hanyar su yan wa masu girma sai Allah subhanahu wataala yake cewa wannan ita ce hanya ta mai kyakkiya ku bita kada ku bi wasu hanyoyi za su raba ku daga hanya Allah sai Allah yake cewa ya manzo ka gaya mu bayu wannan shine abinda ake muku wasiya da shi umarni mai girma don ku ji tsoron Allah Umar Faruk sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu khalifan shi na biyu yake cewa mu mutane ne Allah ya karrama mu Allah ya girmama mu da musulunci duk lokacin da muka nemi wani girma ko wani karamci ko wani matsayi in dai ba daga addini bane to Allah zai walakanta mu inji Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an ashe kenan kai a matsayin ka na mai imani kada kai tsammanin cewa girmanka da zamantowa ka mai daraja wai dole sai ka bar addini sai ka yi tsahi don ka samu kudi ko sai ka yi tsahi don ka samu mulki ko sai ka yi tsahi don ka biya bukatunka na nan duniya kuma ka bar addinin musulunci kai shirka da Allah wannan bai dace ba ka nemi girma a cikin musulunci ka nemi girma a kan irin aƙidar take alaƙa da ubangiji subhanahu wataala ka bauta ma Allah shi kadai kada ka gama shi da kowa ka nema a wajen shi yake badawa ka nemi kariya a wajen shi subhanahu wataala shine mai karewa shi kadai madaukakin sarki to sai ka samu daraja sai ka samu matsayi a nan duniya kuma a gobe kiyama makana daga cikin masu samun matsayi ya kuma masu imani duk wanda zai nazari a yau rayuwar mu ta yanzu mutum ya tsaya ya yi tsinkaye dogon tsinkaye zai ga cewa makiya musulunci suna so su shahe addinin musulunci ga musulmai in ka ga musulmi haka sai dai sunan a ce muhammad a ce umar a ce abubakar a ce isa a ce musa ga sunan dai sunaye na addinin musulunci to amma an ka kalli aikin da yake yi da irin hada da yake yi da inda yake zuwa yana zauwa bai da alaka da musulunci to wani daga cikin al'adu yana daga cikin sabau abinda makiya musulunci suke so sai su ce to kenan ku rike musuluncin amma a suna amma a aikace ku zo mu abinda muka ga dama za a shagiya da musulmi za a yi riba za a yi modi za a yi caca za a yi zinace zinace za a ci nama alade za a je coci a yi sallah ta 25 maulidin annabi isa za a je a yi sallah ta talatin da ɗaya na wannan watan na shi ma horkon shekara ta kiristoci kenan musulmi hai suna babu wata alaka kai tsakaninka da wannan aiki ne suke na ibadarsu kamar yanzu a ce muna sallah ne kirista zai yi sallah wa ya sa shi goro amiya addininsu ne suke yi to kaga kenan kai sai kaga cewa ga kada a suna na musulunci ga kada suna na addini amma kuma kabar addini kai baka ma sani ba kuma duka daga cikin al'adu da sabau na makiya addinin musulunci sai su bar mu da suna kawai an cewa wannan musulmi ne aini musulmi ne shikenan to kaga wannan ba haka bane addinin musulunci aiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki suke ha wannan addini ya zama to addini amma da zaka ce kai musulmi ne kaje kai kwance da kaya babu ruwanka da aiki na addinin musulunci ko alamar shi to lalle musuluncin ka yana buƙatar gyara dan wa masu girma yana daga cikin abin da suke so shahe wasu abu wanda suke alamomi da an gansu an ga addinin musulunci sai a ce a zamanto ɗaya ai duka Allah ɗaya ne ake bauta tama kirista ya bauta tama annabi isa zai shiga aljanna shi ma bai hude aljanna za shi mai bori ma shi ma abubuwa dai ga sanar sai a ce komi ɗaya ne kamar da yadda muka yi ta hodi ba sai mun nanata ba addinin musulunci ya yi ƙarin haka nan shi ne addinin da Allah ya zaɓa bayu su addini mun tuma Allah subhanahu wataala da shi yaushe zaka gama shi da wani addini wanda an rikita shi an jirkita shi wani ma kuma tsarin dan adam ne ba tsarin ubangiji bane wannan kuma wahayi ne Allah ya sabko kuma ya ba shugaban halitta kuma ya ba al'umma mafi khairi mafi alherin al'umma ita ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma wai suka ce koyuwa ɗaya ne to wannan daga cikin yaki da makiya musulunci suke yi din kaji musulmi yana cewa komi ɗaya ne to sai dai ka mai kabbara hudu imanin shi yana buƙatar nazari aƙidar shi tana buƙatar caji dole yana buƙatar a karantar da shi menene musulunci menene aƙidar musulunci ɗan wa masu girma wannan addini shine wanda Allah ya yarda mu yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka yi jihadi aka yi kira zuwa ga Allah wasu suka rasa kudaden su wani ya rasa mulkin shi wani ya rasa jinin shi wani ya rasa 'ya'yan shi da uwayen shi kawai haka kuma yanzu kai ka zo ka ce wai komi ɗaya ne haba uwa ya zama dole musammi ne na addinin musulunci ya zama dole mu riƙe mushi darajar shi duk inda kake kai musulmi ne haka ya dace kada ka rika kumiya wai a ce kai musulmi ne musamman wanda suke rayuwa da wanda ba musulmi ba zai sha giya zai kaza zai kaza saboda mi wai dan ka a ce shi musulmi ne to kaga wannan yayi nisa da karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da zai girmama ka babu abin da zai sa ka samu daraja kamar riko da addininka duk inda ka shiga da duk aikin da kake yi da irin sana'ar da kake yi da din abin da kake yi kasancewa kai musulmi ne shi kenan ka huta ka yi aiki da dokokin musulunci Allah subhanahu wataala zai sanya maka albarka duk abin da kake yi dan arziki ba dabarar mutum bane albarka Allah ne haka kuma mulki haka ilimi duk abin da ka sani dan adam yake tunkaho da shi an yi irin shi jiyawa sun wuce wanda Allah bai sa musu albarka ba tuni an mance da su masu mulki ne masu kudi ne masu ilimi ne labarin su ma babu wanda babu ma wanda ya san su amma wanda suka tsaya ma Allah suka yi addini kamar yadda Allah yake so Allah ya sa albarka a iliminsu a mulkinsu a kudadensu sun mutu sun tai shekara aru-aru amma za ka yi ana labarin saboda mi albarka Allah subhanahu wataala addinin musulunci yana buƙatar ruko ruko wanda yake na sani kuma ruko wanda yake mai kyau Allah subhanahu wataala yake cewa babu wani girma sai ga Allah subhanahu wataala ba mai girmamawa Allah shi yake girmamawa kuma Allah shi yake daga mutum daraja Allah shi yake sabkewa in ya sabke ka babu wanda zai ya daga ka in ya daga kuma babu wanda ya isa ya sabko ka a daraja ko da mutanen duniya duka sun hadu babu girma da buwaya kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addinin da yazo da shi na uku shine duk mai imani daga cikin musulmai mutum ne mai daraja mutum ne mai girma mutum ne mai karamci mu girmama junanmu mu san cewa muna rike da wani abu mai tsada shine wannan addinin musulunci Allah subhanahu wataala sai yake cewa kada ku yi rauni